ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ci gaba da karatun da muke ciki wannan littafi mai albarka fathul majid da sharhi kitabit tauhid kan mu mance yau muna 20 ga watan jumada al-akhira hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1443 wanda ya daidai da 22 ga watan 1 miladiya na da 2022 muna cikin babi na babu man haƙaƙa tauhida dakhala aljanna bi ghairi hisab ƙarshen wannan babi ne muka zo muna cikin kamar yanda malam yace qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi masail kina akan wannan gaba ce zamu tashi insha Allah shahina 87 bayan malam ya kawo mas'alolin da suke da alaka da wannan babi sai ce fihi masail a cikin wannan babi akwai hukumce-hukumce mas'aloli masail jam'i ne na mas'ala mas'ala abinda za ka faɗi a addini ka kawo dalili wannan shine ake cewa mas'ala kala al'ula mas'ala ta farko ma'rifatu maratibin nasi fi tauhid akwai sanin martabobin mutane da matsayinsu a cikin tauhidi wani tauhidin shi da Allah ya sha bamban da wani wani dogaran shi da Allah dogaro ne cikakken dogaro wani kuma dogaran shi da Allah akwai nau'i na dogaro kuma akwai wani nau'i na sakaci a cikin shi domin mun ga wa'anda manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin su cewa za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba su dubu saba'in ina wannan sai karantar da mu ga abinda manzala sallallahu alaihi wasallama bayan imaninsu da Allah sun dogara da Allah ba sa neman a musu rukiya ba sa yi ba sa neman a musu sakiya ba abinda suke idan wata rashin lahiya ta same su za su yi dogaro ne da Allah har lokacin da Allah madaukaki ya kawo musu waraka wannan kai mutuka ne a dogaro da Allah madaukaki asaniyatu mas'ala ta biyu ma ma'ana tahqiqihi mun karanci menene yanda ake tabbatar da tauhidi asalithatu mas'ala ta uku sana'uhu subhanahu على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين mun karanci ayoyi wanda cikinsu Allah maɗaukaki ya yabi Ibrahim alaihissalam kasancewa shi bai kasance ba bai taɓa kasancewa daga cikin mushirkai ba. Rabi'atu mas'ala ta hudu, sana'uhu ala sadatil auliya'i bi salamatihim min shirk. Hallau akwai yabo na Allah maɗaukaki ga shugabannin waliyai su ne annabawa da manzanni bi salamatihim min shirk da kubutarsu daga shirka alkhamisatu mas'ala ta biyar kaunu tarkin ruqya wal kai min tahqiq tauhid akwai kasancewa barin ruqya shine addu'a da mutum zai yi saboda neman waraka da yin sakiya na daga cikin tabbatar da tauhidi asadisatu kaunul jami'i litilkal khisali huwa tawakkul tattar wa'annan ɗabi'u na yin dabarin yin addu'a rukiya ko kuma yin sakiya na daga cikin abin da ya tattaro halulluka ne wanda akwai mutuka na ta- na tawakkuli ga Allah madaukaki a cikinsu wannan abubuwa sun tattaro dogaro da Allah madaukaki asabi'atu mas'ala ta bakwai umqu ilmi sahaba akwai zirhin ilimin sahabbai wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su li ma'rifatihim domin sanin su annahum lam yanalu zalika illa bi amali cewa ba za su samu wannan matsayi ba na wa'anda Allah madaukaki zai sanya su aljanna ba tare da hisabi ba da azaba wannan matsayi baya samuwa sai da aiki kina mutum baya kwance da kaya kuma yi ta gurin Allah maɗaukaki ya sanya shi aljanna. A'a, aljanna sai da aiki, aiki sababi ne na shiga aljanna. Shi kuma duk abu na duniya ana bukata yi zamanto an riƙe sababi. A saminatu mas'ala ta takwas, hirsuhum alal khair, kwaɗayinsu a bisa alkhairi, duk abin da ya zamanto alkhairi ne, to su ba wai al'amarin duniya ya same su ya dame su ba a'a abin da zai kasance musu alkhairi shine suka sa gaba sai mas'ala ta tara fadilatu hadhihi al-umma bil kamiyyati wal kayfiyya akwai falala da fifiko ta wannan al'umma bangaren kamiyya adadin su domin mun ga cikin hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama da aka gwada mashi wani dandazo taro mai yawa yana tamanin al'umma shi ce sai aka ce ai al'umma Musa alaihi salam sannan kuma aka gwada mai wani dandazo da ya mai girma wanda ya yi wancan ya tambaya al'umma wace ce aka ce wannan al'umma kace kuma ga sifar da suke tare da ita cewa mutane ne masu dogaro da Allah madaukakin العاشرة مسألة تقوم فضيلة أصحاب موسى akwai falala ta mabiya Musa alaihi salam wanda suka yi imani da su domin su ne martaba ta biyu a yawa alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya ardul umami alaihi salatu wassalam da aka bujiro mushi al'umma wa'anda tsira Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gwada mushi kahin ma kiyama ta tashi Allah madaukaki ya bujiro mushi al'ummomi nam kuma a wancan zamani ƙarfin imanin sahabbai da Allah da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya taba shaku akan abin da aka bujurwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin da babu ci gaba irin wannan na zamani wanda za a bujuro ma abu ka ganshi da idan ka bayan kai baka shi baka halarce shi ba shahi abin da ya shahi na salula yanzu kai tsaye za a gwada ma abu gashi ana yi to ina ga idan mutum iya da wannan matsayi na ilimi da iko ina ga ikon Allah maɗaukaki da ilimin shi. A saniyatu ashar, matsala ta goma sha biyu, anna kulla ummatin tuhsharu wahdaha ma'a nabiyiha. A cikin wannan hadisi akwai cewa kowace al'umma ana tara ta, ana tara ta a tara ta da annabin tare da su. kamar fareti wannan al'umma wannan annabi da tawagar shi da al'ummar da ta imani da shi su zo su wuce wancan shi ma ya zo ya wuce wancan shi ma ya zo ya wuce a samu annabin da yake da mutum daya a samu annabin da ko mutum daya bai samu ba a samu manzanni wanda suke da mutane adadin mutum uku goma tara a samu kuma wanda suke da taron mabiya wanda suke yi imani da su الثانية عشرة مسألة تقوم الثالثة عشرة مسألة تقوم شاء قلة من استجاب للأنبياء karamcin wa'anda suka karbawa annabawa idan aka gwada su da al'ummar da take a wannan lokaci da waɗanda suka yi imani da shi sai a same su ‘yan kaɗan. A rabi'a ta ashara, matsala ta goma sha hudu, an na mallam yujibuhu ahadun ya ti wahda, cewa akwai manzannin da aka aiko wanda ba wanda ya yi imani da su, ba wanda ya yi imani da wani manzo zai zo shi kaɗai, babu kowa tare da shi. kuma wannan ba zai sa bayi ragon kaya akan riko da shari'ar da Allah madaukake dora mushi tabbat mabiya abubuwa ne mataimaka ne wanda za su agaza maka ba Allah madaukake amma kuma in baka same su ba ba hujja bane ba na ka samu karayar zuciya ka kasa tsayawa da abin da Allah madaukake yayi umarninka da shi domin agalabin mutane in ma ka same su musulmi za ka samu wanda suka yi mani za ka same su mene mushirkai suna hada bauta Allah da wani Allah. Alhamisa ta ashara matsala ta goma sha biyar, samaratu hadal ilm akwai amfani na wannan ilimi, wa huwa adamu liqtirar bil kathra shine rishin ruduwa da yawa. kan mutum ya rudu da abin da ya zamanto yawa ne al'amarin abin lura ba yawa ba ne ba a lura ake da wanda yake kan gaskiya wanda yake tafarki na Allah wanda Allah ya ce kaza ga yanda Allah ya ce ga yanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine abin lura ba wai kallon suwana suna da yawa bane ba mizani ba yawa bane ba ko karanci ma'auni shine mene wanda yake kan tafarkin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ko da shi kadai ne shi sa Allah madaukaki ya kamantar da Ibrahim alaihi salam umma al'umma ce domin jagora ne wa adam zuhdi fil qilla kuma kadda mutun yayi kyama na kadan ne su kadan ne ka mutun ya samu wani zo dan gujewa cewa mu ɗan kaɗan ne bar mu koma wajen masu yawa a'a asadisa ta ashara matsala ta goma sha shida an rukusatu fin rukiya akwai dama da aka bada da rangwame a cikin yin rukiya min al'aini wal huma na kambun baka da masassara kenan idan mutum kai da Allah bai yi muke muke nan shago kai dai ka bari to ka koma gefe can ka buga ka koma can gefe ka buga Thank you. نعم الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة السادسة عشرة مسألة تقوم شا شدة الرخصة في الرقية من العين والحمى شنو رنغومي da dama da shari'a ta bada akan ayi ruqiya rashin lahiya ta kama mutum babu lahiya a zo a yi addu'a a karanta ayoyi na alkur'ani wanda suke da alaka da neman waraka da abin da ya zo na addu'o'i daga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a toha a sha a shafa a jiki babu lahiya musamman ma abin da ya shahi kan bambaka da masassara a sabi'a ta ashara matsala ta goma sha bakwai dubi kai da Allah saurara ka bari bar wannan asabi'ata ashara masala ta 17 umqu ilmi salaf akwai zurihin ilimin magabata liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama dalilin fadan manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi da ce kad ahsana man intaha ila ma sami'a ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني wannan in ban mance ba magana ce ta ibn al-qayyim rahimahullah cewa ya kyautata wanda ya kai ƙarshe ya tsaya ya zuwa ga abin da ya ji idan aka gaya wa aka gaya ma magana kaji magana to abin da yake mai kyau ka tsaya inda kaji kakka dada kakka rage walakin kaza wa kaza sai dai al'amari da kaza da kaza fa'ulima annal hadith al'awwala sai aka sani cewa hadisin wancan na farko la yi khalifu thani bai sabawa ba hadisi na biyu tare suke tahe a samina ta ashara matsala ta goma sha takwas bu'udu salafi an madihil insani bima laysa fihi akwai nisa da kauracewar magabata dan an ce salaf kama tun daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa tabi'ai atba'u tabi'in har zuwa wa'anda suka yi riko da abin da suka yi riko da shi musamman ma alqurunul mufaddala karnoni guda uku na farko karnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da karnin sahabbai da karnin tabi'ai wannan sune karnan zamanin zaman nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamantar da su da su ne mafi alkhairin zamani domin gab kusa da suke da annabci da ilimi da zamanin annabci na'am adami an an an madhil insani bima laysa fihi nisan magabata game da yaban mutum da abin da baya da shi baya tare da shi ba adalci bane ba ka yabi mutum da abin da baya tare da shi in ilimi ne in sarauta ne in menene in dai baya da to ka yabe shi wani nau'i ne na kamar zolaya da zamba التاسعة عشرة مسألة goma sha tara kauluhu anta minhum faɗa mazala sallallahu alaihi wasallama da ya cewa ukasha kai kana cikinsu cikin mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba alamun min alamin nubuwa wannan wata alama ce daga alamomin annabci mazala sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukaki ya bashi labari cewa Okasha iya daga cikin wa'annan mutane dubu saba'in, wa mutum a nan ba zai yi ikirarin cewa manzala sallallahu Alaihi sallama ba ya san gaibi ba, iya magana ne da wahayi kamar yadda Allah maɗaukaki ce, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha. Al'ishirun, mas'ala ta ishirin, fadilatu Okasha. akwai falala ta okasha wanda radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi alhadiyatu wal 20 mas'ala ta 21 isti'malul ma'arid halaccin a cikin zance ka bujiro da wani abu baka hode shi karara ba amma sai ka dan bujiro da shi الثانية والعشرون مسألة عشرون دبيو husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam akwai kyakkyawan halullukan manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi tunan da wannan ambatan masaloli ne ba malam ya kare wannan babi sai babi na uku qala al muallif rahimahullah babul khawfi min ash-shirk babi wanda yake karantar da mu tsoro game da afkawa a cikin shirka hada Allah da wani Allah a cikin bauta kowace iri ce qala al-musannif rahimahullah malam wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace babul khawf min ash-shirk babi wanda ke bayanin tsoro game da shirka wa qawlihi ta'ala ƙaunin lahi ta'ala faɗa Allah maɗaukaki da ce, Inna Allah la ya an yi shiraka bi, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء lalle Allah madaukaki baya gafartawa baya lamuncewa yayi gafara akan a gama bautar shi da wani Allah kuma can baya mun ga menene bauta inda malamai ghayatul dhull wal khudu shine kai ƙarshe a ƙasƙantar kai da rai da zuciya da tsoro kuma da so sannan kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya fassarar da al'ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina shine dukkan abin da Allah maɗaukaki ke so ya yarda da shi na maganganu ne da ayyuka a boye suke ko a bayyane in dai abin Allah ya yarda da shi iya son shi to wannan ibada ce sai zamanto za mu ga ibada tana da faɗi bayan abin da suka zo daga cikin rukunan musulunci da rukunan imani akwai abubuwa da yawa wanda suna cikin ƙarƙashin ibada kuma su adalci su gaskiya su tsoro tsoron Allah su yanka su alwashi da mutum zai doka su dogaro da Allah da abin duka wannan ya iya daga cikin ibada su ka hana kanka aikata abin da Allah madaukaki ya haramta shi ma wannan ibada ce aikata abin da Allah madaukaki umarni kowane iri ne ibada ce ko manzo sallallahu alaihi wasallam qala ibn cikin sharha malan ce qala ibn kathir muhammad ibn kathir rahimahullah yake cewa akhbara ta'ala Allah madaukaki ya bada labari annahu cewa la yaghfiru an yushraka bi ai la yaghfiru li 'abdin bayya gafartawa wani bawa laqiyahu wanda ya gamu da Allah a lahira wa huwa mushrik alhali iya mushriki wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha sai dai Allah madaukaki na gafartawa bawa da kuma bayan shirka ga wanda ya so ai min adh-dhunubi na zunubai liman sha'a min ibadihi ga wanda ya so kenan zamu gane anan dukkan zunubi kuma bayan shirka iya kalkashin mashi'a iya kalkashin yarda ta Allah madaukaki in ya ga dama ya gafartawa bawan shi in ya ga dama ya kama bawan shi da wannan zunubi fatabayyana bi hadhihi al-aya anna shirka a'zamu adh-dhunubi sai ya bayyana da wannan aya cewa shirka shine mafi girman zunubai kuma abin takaici al'umman musulmi a yanzu a wannan zamani namu suna cikin ɗumbin tsundumuwa cikin shirka ba tare da sun sani ba wasu da jahilci kuma wasu ba tare da jahilci ba لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه kuma Allah madaukaki ya ba da labari cewa Allah bai ya gafarta shi shi shirka ga wanda ya mutu bai tuba ba daga wannan shirka wa ma dunahu min adh-dhunub kuma bayan shirkawa fa huwa dakhilun tahta al-mashi'a ya shiga kalkashin san Allah madaukaki in sha'a ghafara ghafarahu liman laqiyahu bi in Allah madaukaki ya so sai gafartawa wanda ya gamu da Allah da zunubi wa in sha'a azabahu in kuma ya ga dama sai azabtar da shi wadhalika yujibu lil 'abdi shiddatu al khawf min ash-shirk alladhi hadha sha'nuhu 'inda Allah wannan kuma zai sanya tilastar da bawa tsananin tsoron shi da afkawa da shirka wanda wannan shine al'amarin shi tare da Allah madaukaki li'annahu aqbahu alqabih domin shine mafi munan abin da ya zamanto munanna wa wa azlamul zulm kuma shine mafi girman abin da ya zama to zalunci ne wa tanaqqusul li rabbil alamin tawaya ce ga ubangijin talikai kuma an tauye haƙƙin Allah madaukaki idan aka yi shirka wa sarfu wa sarfun khalisu haqqihi li ghairi wa sarfun wa sarfu khalis sarfu khalis haqqihi lighairi aw sarfu khalisi haqqihi lighairi shine karkatar da akala haƙƙin shi wanda ya zamanto tsantsa ne na Allah ga wannan Allah madaukaki wa adlu ghairihi bi kuma da daidaita wannan Allah da Allah madaukaki kama kala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yake cewa thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan wa'anda suka kafircewa Allah suna daidaita allolinsu da Ubangijinsu. Wale annahun munaqidun lil maqsud bil khalqi wal amr kuma domin cewa wannan shirka warwara ce ta manuwa da halittar da Allah maɗaukaki ya yi wa halittu mutane da aljannu wal amr da umarnin da yi. munafin lahu min kulli wajhin ya kore wannan munuha ta kowace bangare ta kowace huska wa zalika ghayatul mu'anadati li rabbil alamin wannan kuma shine kai karshe da yin watsi da taurin kai ga ubangijin talakai wal istikbaru an ta'atihi da girman kai da game da bauta mishi mai da'a wa zullu lahu da kaskantar da kai walin qiyadu li awamirhi da jayuwa da umarnin shi alladhi la salaha lil alami illa bidhalik wanda babu wata nagarta ga ɗiyan adam ɗayan talikai sai da wannan ne famata khala minhu kharib duk lokacin da ya zamanto ba a samu wannan ba da tauhidi to wannan kuma wannan al'amari ya lalace na al'umma na ‘yan talikai. Wa kamatul ƙiyama, ƙiyama ta tashi, kama ƙala sallallahu Alaihi wasallama kamar yadda manzan Allah wanda tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa, La ta sa'atu, hatta la yi ƙalo fil ard, Allah, Allah. Ƙiyama ba ta tashi. har sai lokacin da aka wayi gari a doron ƙasa ba a cewa Allah Allah. Rawahu Muslim, Imamu Muslim ya fitar da wannan hadisi. Ina ga kasancewar lokaci ya sha abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure. Allah gafarta mana rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Спасибо.